Muhammad bin Ahmad al-Muhalli an haife shi a Misra shekara 791 bayan hijira yau na da wajen shekara 700 da yan kai kenan haifuwarsa kuma ikon Allah abin mamaki ba wani daɗewa ya bar wannan abin da ya yi bai wuce arba'in da biyu ba a duniya shekararsa saba'in biyu zuwa da uku ya rayu ya koma ga Allah to shi wannan abdurrahman wanda ake ce masa ibn kamaluddin abubakar bin muhammad asyudi to shi kuma sai ce tunda malaminsa ya fara aikin ya fasara daga kafi zuwa minal jinnati wan nasi ya fara fatiha to almajiri bai kamata ya bar aikin malaminsa ba ya kamata ya cika tunda dama izu talatin ya ɗauka da kaɗan kuma ya ce to bari ya cika shi ne su ɗauko fatihar sai ka sa ta a farko kamar aikin shi siyuɗi ɗin to shi ko sai ya fara daga bakara da ya je suratul isra'i ya gama shi ma ya yi kusan izu talatin shi kenan ya cika ta aikin malaminsa shi siyuɗi Allah ji kansa shi ma siyuɗin an haife shi ne hijira tana da shekara takwas da arba'in da tara, shi kuma yanzu komawarsa ga Allah bai ƙarasa shekara bakwai ba shi Abdulrahman Suyudi duka mutanen Misra ne kuma irin Larabawan can ne kuma sun ci gaba da aikace aikace sun yi littattafa da yawa wannan tafsirin da aka gani ɗaya daga cikin ayyukansu ne ba wai iya tafsirin kawai su ba Allah sa sun futa kuma Allah sadar da su da alkai da suka yi sai ya zama shi wannan tafsiri ana ce masa tafsirul jalalaini wai tafsirin manyan manyan malamu da biyu aljalal wato babba mai girma mutum daya aljalalaini guda biyu da shi Muhammadu Muhalli da kuma Shehu Abdulrahman Sudi shi Abdulrahman Sudi shine yayi daga ya fassara Baqara zuwa ƙarshe zuwa Isra'i shi Muhammad Muhalli shine ya fasara daga Kahfi zuwa ƙarshe to ina musu jalalaini wato manyan malamai guda biyu to amma saboda himar Allah shi almajirin sai aka fi jin sunansa yanzu ba za kowa zai faɗi wanda ya yi Kahfi zuwa Nasin ba ka ce Muhammad Muhalli amma shi su ɗin ko ina sai ka ji an ce a kawo min littafin su yi shi wannan ɗin ya fi shahara shi su yi ɗin shi ko sawi wannan Ahmad sawi shi kuma yayi ne daga baya ya dauki wannan littafi fasara ta mutum biyu ta mali da shi ta Abdurrahman shi kuma yace to bari ya sake musu bayani ya musu sharhi bayan sharhi to duka Allah ji kansu Allah sa sun futa yanzu zamu faro daga Fatiha kuma mu ci gaba da aikin shi wani almajiri wani sunan sai fi shahara wato Abdurrahman Suyuti a wannan sura ta Fatiha ita ce sura wacce ce kamar ba ita ce kwan saukarwa ba mun riga mun yi bayani da kwanan baya ikra ita ce farkon saukarwa ita ma ikra'an ba duka sura ayoyin gaba ɗaya ba iya wa inan ayoyi guda biyar din to ana ce mata fata wato abinda aka bude sura da ita aka bude littafi da ita tana farawa da bismillahir rahmanir rahim muna fara da sunan Allah Ar-Rahman mai rahama Ar-Rahim mai jin ƙai to idan muka ɗauki wannan Fatiha tana da ayoyi guda bakwai in aka hada da bismillah a fahimta kenan Imam Shafi'i amma fahimtar Imam Maliki Fatiha ayata guda bakwai ne bismillah ba ta cikinta amma in ka ce bismillah tana cikinta to shi kenan ka bi ruwayar imamu shafi'i sai zama aya bakwai ɗin ne amma kuma gairil magdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim gairil magdubi alaihim walad dalin sai ka dauke ta kamar aya ɗaya ne in ka ce a'a bismillah daban ayoyin fatiha guda bakwai daban to in ka ce gairil magdubi siratal ladzina an'amta alaihim sai ka sa aya gairil magdubi alaihim walad dalin ita ma aya guda To, ala kulla halin dai cewa a maka aka saukar da ita ɗin, ita ce maganar mafiya yawan malamai. Wakila, wasu malama suka ce, a'a, madaniyatun ita ma wannan fatiha a Madina aka saukar da. To, idan ka ɗauki tsakanin faɗin wanda suka ce Sura ta Madina ne, da faɗin wanda suka ce Sura ta Makka ne, to sai ka ce kenan ashe an saukar da ita kenan marratai ne nulat marratai ne wasu sun ce a makka wasu sun ce a madina kuma gashi ita ce babbar sura wacce tafi kowace sura muhimmanci to an saukar da ita a makka an saukar da ita kuma a madina da farko an saukar da ita a makka sanda aka wajabta sallah domin an wajabta sallah ne tun a makka kuma aka sake saukar da ita a madina hina hawwalat al-qibla lokacin da aka canja qibla daga daga fuskantar Qudus Baitul Maqdis zuwa fuskantar ɗakin Ka'aba sai aka sake saukar da ita walizalika shine ma dalilin da yasa aka ce Fatiha masani shi ne dalilin yasa aka ce fatiha masani biyu an saukar da ita a makka da farko aka sauka saukar da ita a madina amma idan muka duba suratul hijri surar da ita ce ta bayanin wala qadataina ka sab'an min al masani wal qur'an al azim gaba ɗaya suratul hijri a makka aka saukar da ita to saboda haka wani bangaren a makka wani bangaren a madina an saukar da ita sau biyu wakila wasu malama suka ce a'a an saukar da rabi a makka rabi a madina amma dai wal awwalu maganar farkon cewa an saukar da ita a makka lokacin da ake fuskantar baitul mikidis da annabi ya yi jira ya kuma madina annabi yana so a fuskantar da shi ɗakin ka'aba har allah na cewa ƙarnare ta ƙalluba waje hika fi sama'i falan walli na ka ƙiblatan tarziha ƙarshe dai fa walli waje haka shatural masjidil harami da aka fuskantar da shi ɗakin ka'aba wato maimakon da yana kallon arewa sanda yake madina sai ya fara kallon kudu dan dan baitul mikidis din yana arewa da Makka da Madina to yana kallon arewa arewa arewa sai aka ce a'a fa walli waje haka shadar masjidul haram ka fuskar shi dakin harami yana Madina sai zama masallacin sai na kallon kudu shine Madina kenan a shine Makka kenan to ala kulli halin dai wannan shine zancen da yafi kuma kamar yadda jiya muka faɗi wannan sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba zai yiwu a ce an yi sallah an cire fatiha ba, la salata illa bi fatihatil kitabi. Babu sallah dole sai an sai an karanta fatiha, in kai sallah baka karanta fatiha ba, sallar akwai bincike a ciki. To anan sai malamai suka ce to kaka kuma idan an zo sallan gawa, dukkan mazhabar littattafan mazhabar mu ta malikiya, tun daga ashimawi ina ga anan aka fara rancen sallar gawa. zuwa iziya zuwa risala zuwa askari zuwa muktasar babu inda aka ce in za ka yi sallar jana'iza ka karanta fatiha me yasa sai imam malike ce ai abin da yasa wannan addu'ar da ake yi ita ce maimakon fatiha din alhamdulillahi allazi amata wa ahya walhamdulillahi allazi yuhyil mauti lahu al'azmatu wal kibriya'u wal mulku wal qudratu was sana'u wa huwa ala kulli shay'in qadir idan ka duba za ga duk abin da fatiha take yi shi ne ya kai amma kuma in kana mazhabar malikiyan ma in ka karanta fatiyar baka bata ba bal hiya min awailil qur'an nuzula wa summiyat an ambata fatiha li'annaha miftahul kitabil aziz saboda ita fatiha shine mabudi idan abu yana da mabudi to mabudin da ake sawa a bude dakin alqur'ani shine fatiha wa hadha ismu wannan sunan fatiha ɗaya kenan daga cikin sunaye guda ashirin kamar yadda ƙulhuwa tana da suna ashirin mun riga mun gabatar to ita ma wannan sura mai albarka suratul fatihatul kitabi tana da sunaye ashirin a takeice za mu faɗi sunayen ba za mu yi bayani ba saboda in muka ce za mu yi bayani abin zai ɗauki lokaci sunanta na farko dai fatihatul kitabi shi yasa zaka an rubuta suratul fatihatul kitabi to shine sunan wai mabudin littafi abin da aka bude alkurani da ita suna na biyu ana ce mata fatihatul kitabi ko ko suratul fatihati kawai suna na farko suratul fatihati suna na biyu ana ce mata suratul fatihatul kitabi suna na uku ana cewa wannan sura suratul ummul qur'ani wato surar uwar alqur'ani duk abin da ka tattaro ka tattaro ka tattaro zai zo zai bata a cikin fatiha idan ka tattaro abin da yake qur'ani ka shigar da shi fatiha sai ka shigar da shi cikin bismillah idan ka shigar da shi cikin bismillah in ka tattaro sai ka dunkule shi a cikin wannan baɗin nan na bismillahir rahmanir rahim faka annaha kamar fatiha ita ce asluhu ita ce asalin qur'ani kuma wa asasuhu ita ce foundation din da aka gina alqur'ani a ciki rabi'uha sunan fatiha na hudu suratul kanzi wai surar taska surar taskar Allah idan ka samu asraru wanda suka samu asrarun Fatiha to ba sa bukatar ta je wani neman wani abu ko wata taska ko neman wani abu da suke bukata sun samu taskar duniya da lahira eh li'annaha nazalat saboda ita Fatiha ta sauka ne min kanzi ta hatil arshi ta ƙarƙashin taskar nan ta al'arshi anan aka saukar da ita sunanta na biyar alkafiya sura mai isarwa duk abin da kake nema na bukatar duniya da lahira yana cikin fatiha ta isar maka in neman ijewan shari ne in ka karanta tayi in neman alkhani ne tayi sunanta na shida alwafiyatu cikakkiya li'annaha li'annaha wafiyatun kafiyatun domin ita tana cikarwa tana isa fi sihhati salati daga ingancin sallah an gaire ha idan ka karanta fatiha kawai tana iya ingantar da sallah ko baka karanta wani ta ba inda alqudrata alaiha indai kana da iko karanta yau za in ka karanta fatiha watakila sallar tana da bukatar a sa mata sura kamar azhar ra karanta fatiha da sura raka'a ta farko raka'a ta bi fatiha da sura sai ka manta baka karanta surar ba sai ka karanta fatiha kawai kaga ai rage kai kawai za ka yi amma sai ka manta ka karanta sura a azhar a raka'a bi na farko duka raka'o'in ka karanta sura sura ba karanta fatiha ba babu sallah ba hanyar gyara sabiu ha sunan fatiha na bakwai ana ce mata ashafiya mai warkarwa Allahu akbar duk abin da ya in ka karanta fatiha ko karanta fatiha ko ka sha ko kai addu'a ko kai laya Allah zai biya maka bukatar ka walgwadan karfin imaninka da riko ga Allah inda in ka rubuta ta ka sha ko ka rubuta ta kai laya ai da sunayen Allah ne a cikin ta saboda haka Allah ne yake abun ba wai abun wannan abun bane yake in paracetamol ka diba ka sha ai Allah ne warkar da kai sai ka ce wannan paracetamol ne to in ka rubuta Fatiha ko ka rubuta bismillah kai amfani da ita sunayen Allah sune suka yi tasiri ba wannan abin da ka rubuta ba samina na takwas ashifa waraka saboda hadisin manzon sallallahu alaihi wasallam ya ya arawaito an ce fatiha hiya shifa'un min kulli da'in ita ce waraka daga dukkan cuta sai dai gwargwadon karfin imaninka in ka ce na karanta fatiha ko na rubuta na sha bata ba a'a ai ka samu yaro karami ka ba shi ko mun kaifinta ba zai iya yanka akuya ba ko kaza wata ibada ko ko kaza ka dauko wuka mai kaifi yaron da ba shi da ƙarfi hannun ba ƙarfi ko ka kanin ya ji ciwo kace yanka mana wannan kazar ba zai yanku ba to kaga in ka samu wuka mai ƙarfi ka sa ba ta ita a wanda zai yanka to kowane abu in kaga an ce zai yi ka ga bai yi ba to akai din ne kenan ba a ayar bane yawa ba a ayar bane in kai din ka kai matsayin yadda da abin da girmama abu da alhurmanta wannan abin da aka faɗa to shikenan ita ce fa wannan sura ita ce malamai suke cewa akwai sahabban da suka ce inda za a ban dama wasu daga cikin sabe da zan yi sharhi ne magana akan Fatiha sai an yi labtin da kumi ba in ban gama fasarar Fatiha to ita dai fatar hiya shifa'un min kulli da'in kuma akwai wasu larabawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi bulaguro suka tafi da suka tafi sai suka je wani gari kauye sai irin abin nan kunama ka san balarabe ya fi tsoron kunama akan maciji sai ci kunama ta ciji sarkin garin suka nemi magani suka rasa sai suka ga bakin larabawa daga maka suka ce ku ina daga ina ku suka ce mun taho daga maka muna tare da addini kaza da kaza da kaza ga inda muka fito suka ce ga sarkin mu ya gigice hankalinsa ya tashi kunama ta cije shi ko za ku mana magani yace to za mu gwada aka kawo aka ce ina yake aka ce gashi ina wani gu suka taba suna karanta fatiha suna shafa sai ce kamar an zare kaya ya ta ta ta faɗi da yake abin ya dami suka tara dabbobi masu yawa wannan shine aka samu dalilin ruqiya kenan suka tara dabbobi masu yawa suka koro sai gun manzon Allah aka ce ya rasulullahi mu fa mun yi wani garaje annabi ya ce menene suka ce ga abin da ya faru wani sarki daga cikin kauyukan da muka je amma ga abin da muka masa ga kyautar da ya bamu sai ce ai wannan halal ne ku ci babu laifi a wani ruware annabi ce ku kamun wani daga ciki tunda kyauta ba ku ai sadaka ne annabi baya ce baya cin sadaka amma ai kyauta yana iya ce sallallahu alaihi wasallam tasiruha sunan wannan fatiha na tara ana ce mata as-sab'u masani wato aya bakwai mai ma'ana bibbiyu bibbiyu in kace alhamdu lillahi sai kace rabbil alamin in ka ce ar-rahmani sai ka ce ar-rahim komai bibbi bibbi wannan fasara kenan ko ko sab'ul masani an saukar da ita a makka kuma annabi da ya koma madina aka juyar da shi da yana fuskantar baitul miqdis sai da aka ce ka fuskanci dakin harami sai aka sake saukar da ita to wannan ma sab'ul masani ne li'anna sabu ayatin ala sahihi sawa'un qulna innal basmalata minha cewa bismillah tana ciki ko ko bata ciki ashuruha sunan wannan sura mai albarka ta goma nur ita ce haske ita ce take haskaka duk wanda ya ke yawan aiki da ita yake yawan karanta ta abin ake nufi da haske tana ƙara imani ba wani haske na zahiri ake nufi ba alhadi ashara sunan wannan sura na goma sha ɗaya ana ce masa arruƙiya surar da ake addu'a da ita akan kowane irin abu da ya damu mutum asani ashar suna na sha biyu suratul hamdu wa shukuri surar godiya wa Allah da kuma nuna godiyar alhamdu godiya a shukuru nuna godiyar a hausa muka ba mu da kalmomin duka godiya ake cewa a ce alhamdu ma godiya ne a shukuru godiya ne amma bambanci alhamdu godiya wa Allah wa shukuru kuma nuna godiya ka samu alkhairi alhamdulillah mun gode Allah a to me kai da wannan abin da ka samu baka gode ba ke sai gabobi sun shiga ka samu abin kuma nuna godiya gabobin ka su shiga ka samu naira dubu goma alhamdulillah yau na samu abin shi bane a cikin dubu goma iya iyalanka ne ko ku kayi wani alkhairi a wani to baka ka gode amma baka nuna inda godiya take ba to ita godi tura ce ta godiya kuma ta shukur asalisu ashara sunanta na 13 addu'a wannan sura ana ce mata surar addu'a ko ina komin karancin almajiranci mutum za aka ce a mana fatiha in ka karanta fatiha ko baka yi komai ba shikenan sai dai kawai in kana so ka bi ka'idar addu'a kai yabo wa Allah kai salati wa manzon Allah kuma ka roki abin da kake nema shine ka'idar addu'a idan ka yi taraki ka ci gaba ka san abin da ake nufi idan za ka goda Allah sai ka yi wanka ka rabu da dukkan datti shi ne istighfari daga nan in ka rabu da dukkan datti sai ka sa annabi a gaba shi ne zai kaga Allah karɓan addu'arka sai ka yi salati wa annabi idan ka yi salati wa annabi kuma sai ka karanta fatiha ka yabi Allah ba wani yaban da za ka yi wa Allah irin karanta fatiha idan kai kuma sai ka haɗa ka ce ko rabbana atina ko wani abu ne da kake so sai ka yi addu'a a kai na goma sha uku addu'a addu'a na goma sha hudu ta'alimul mas'ala wato ana koyar da yadda ake tambayan Allah listimaliha ala zalika saboda tattara ka'idodin da ake bi in za a roƙi Allah alkamisu ashara sunan wannan fati sura ta goma sha biyar suratul munajati surar ganawa da Allah domin almusalli yunaji rabbahu mai sallah na gana da Allah idan ka zo kamar asirce kake da Allah kamar yadda zaka asirce tsakaninka da dan uwanka in kana so kai ka gana da shi sai ka zo in kai alwala ko in kana bukata zaka addu'a sai ka fara yaban Allah ka ce alhamdulillahi rabbil alamin dukan godiya da yawa tabbata ga Allah arrahmanir rahim kana kirari ga Allah mai rahama mai tausayi mai jin kai maliki yawmiddin kana kirari Allah mamallakin ranar kiyama to anan iyyaka na'budu sai ka fara addu'a kana so kana ce iyyaka na'budu akai ne dai nake wannan bautar wa iyyaka nasta'in akai dai nake neman taimako nan sai Allah ce wannan mutumin yayi yabo kuma ya ce yana nema wai me yake nema ne ihdinas siratal mustaqim abin da yake nema a shiryar da shi tafarki mai kyakke ai akwai wani tafarki karkatacce ne eh akwai siratal ladzina an'amta alaihim tafarki mai kyakken tafarkin wanda kai ni'ima a gare su minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina ai baka san wani tafarki karkatacce eh gairul magazu banda tafarkin yahudawa wala bane banda tafarkin nasaro to shikenan kaga anan ashe kana ganawa ne da Allah ka ce kaza Allah ya ce kaza kana ganawa da shi asadisu ashara sunanta na goma sha shida suratu tafawidi wato surar sheka al'amari zuwa ga Allah in ka karanta fatiha ka roki Allah ka sheka al'amarin ka zuwa ga Allah na bakwai sha bakwai suratu su'ali surat tambaya na sha takwas suratu umul kitabi na goma sha tara fatihatul qur'ani wanda aka bude alquran ta sai suna na 20 as-salatu wato addu'a likabar qusmatu salatu baini saboda an samu labari an ce an raba sallah wato sura sallah akwai annabi yana cewa an raba sallah tsakanina da tsakanin bawa na kashi biyu qusmatu salatu baini wa baina abdini sifaini an raba sallah tsakanina da bawa na kashi biyu fa nisfu hali rabi gare ni wa nisfu hali abdi kuma rabi na bawa bawana wali abdi ma sa'ala kuma na bawa bawana duk abin da ya tambaya shine in kace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai sai Allah ce a hamadani abdi sai ga malaiku ya ce yau bawana ya bayyana sai bawan Allah ce arrahmanir rahim sai a sai ubangiji sai ce a asa alayya abdi yau bawana yayi yabo gare ni sai ya kulul abdu sai masallaci sai ce maliki yaumiddini kai ne mamallakin ranar kiyama sai Allah ce majjadani abdi bawana kan yau ya girmama ni sai bawan Allah ce iyyaka na'budu gare ka nake bauta wa iyyaka nasta'inu gare ka nake neman taimako sai Allah ce hazihil ayatu wannan aya da bawa na faɗa baini wa baina abdi na raba ta tsakani na da tsakawan bayawana wale abdi ma sa'ala kuma bawana na bashi duk abin da ya tambaya tunda ya ce gare ni yake bauta kuma yana neman taimako na to na bashi abin da ya nemi taimakon na da abin da yake bautar sai bawan Allah masallaci sai ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai Allah ce fa haula lil abdi wa inan kalmomi wa inan ayoyin karshe ga bawana ne wale abdi ma sa'ala saboda ka duk abin da bawana tambayan na bashi abin da ya tambaya to kullun a takeice komai lalaci bawan Allah zai fara ta Fatiha sau goma sha bakwai. Don raka'o'i na dole da aka wajabta mana ai guda sha bakwai ne ku? To kullum dai za ka yi sau sha bakwai. Ka karanta Fatiha sha bakwai. Idan ka haɗa da da shafa'i da wuturi kaga ka samu ishirin in ka ɗauka shafa'i da wuturi kana yi. Idan ka haɗa da raka'atul fajari kaga ka samu Fatiha sau ishirin da biyu kullum. to ai kaga an samu alkhairi mai yawa ko mutum bashi da lokacin karata Fatiha ya karanta ta sau 22 ai ya dage balle in san samu ne a takeice karanta Fatiha sau 50 eh in san samu ne wato bayan kai wa'ina raka'a 17 din ka samu raka'a 33 kaga 33 ga 17 zai bada 50 ai sallar asali ba an wajabta mana san da annabi je ba cewa akai ai sallah 50 ba ana zurga zurga tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad a je ka a rage biyar ko a wata ruwa a rage goma har aka rage ta dawo guda biyar aka ce kuma za a bada lada hamsin din to shine malamai suka ce karancinta in dai ba mutum uzurin ya yawo ba da wannan raka'a sha bakwai din tsakanin dare da rana ya dage raka'a talatin da uku su cika wancan hamsin din da aka fara bayarwa in ya haya kyauta يقول الله عز وجل هذه الآية بيني وبين عبدي والعبد ما سأله saboda haka fatiha ita ce surar da ba a iya bautar Allah in dai sallah ne za ka yi ba ka sa ta ba sallar ba sunanta ba sallah ba ne kowace ibada za ka iya yi amma in dai aka ce sallah ne aka cire fatiha ta zama ba sallah ba to wawara da fi fadliha a hadisin kasiratun ya gangaro daga falalar fatiha hadisai masu yawa yana daga cikin hadisan da aka samu masu inganci cewa ita wannan fatihar musalsalun bil halifi billahi ana mata salsala ana salsala da ita da rantsuwa da Allah an karbo hadisi daga abil arabi qala yace idza qara'ta al fatihata idan zaka karanta fatiha fasil بسم الله الرحمن الرحيم بالحمد لله في نفس واحد من غير خطأ in zaka karanta fatiha ka sadar da bismillahir rahmanir rahim din da alhamdu ba tare da ka sa tsakani ba ko ka yanke wannan falalarsa daban ana fahimta in idza qara'atal fatihata in zaka karanta fatiha fasil ka sadar da bismillahir rahmanir rahim bilhamdulillahi fi nafsin wahidin min ghairi qata'in ka sadar da fatihar da bismillah ba tare da kayan ke ba tare da kasha numfashi ba a to za ka karanta ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ci gaba wannan abin da yake nufi kenan shine salsalar da aka samu to domin an samo daga shashi a shafi'i wani malami wanda yake bin mazhabar shafi'iya min labzihi da lafazinsa wa qala yace zai rantsuwa saboda inda ya samu wannan sarsan zai rantsa rantsa masu yawa yace billahi azim na rantsa da Allah laqad haddathani haqiqa ya bani labari abdullahi ibn al-ma'ruf Abdullahi dan Ma'aru wanda aka fi sunansa bi Abi Nasar as-Sarkasi wa qala yace billahi al-azim na rantse da Allah laqad haddathana ya ba mu wannan ruwayar ka hadar da bismillah da Fatihar Muhammad bin al-Fadl wa qala yace billahi al-azim na rantse da Allah laqad haddathana ya ba ya ba mu labari Muhammad dan Yahya al-Warraqi al-Faqih masani wa qala billahi al-azim na rantse da Allah laqad haddathani ya ba ni labari Muhammad bin al-Hasan al-Alawi az-Zahid وقال بالله العظيم يرتئ لقد حدثني موسى بن عيسى وقال بالله العظيم لقد حدثني ابو بكر الراجئي وقال بالله العظيم لقد حدثني انس بن مالك kage an taho ci ta sabbe kenan wa qala yace billahi alazim na rantsa da Allah mai girma laqad haddathani muhammadul mustafa an taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace billahi alazim na rantsa da Allah laqad haddathani jibril ya ga ya min malaika jibril billahi alazim ya rantsa da Allah laqad haddathani israfilu malaika israfil ya ga min ta'ala to gagon rantsuwa duk wannan an yi rantsuwa ne saboda abin da zai biyo baya Allah ya ce ya israfilu ya mala'ika israfilu bi izzati wa jalali da buwayata da girmana wa judi da kyautata wa karami da dattakuna man qara'a bismillahir rahmanir rahim duk wanda ya karanta bismillahir rahmanir rahim marratan sau ɗaya bi fatihatul kitabi marra da fatiha sau daya amma ya sadar da wancan tsari da muka yi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai haka ishhadu anni ghafartu lahu duka wa'annan wanda aka yi rantsuwa da sauran mala'ikun ku shaida na zan masa gafara wa qabiltu minhu alhasanat duk abubuwan da ya masu kyau na karba wa tajawaztu anhu sayyi'at wa tajawaztu anhu sayyi'at duk abubuwan da ya munana na yafe masa wala uharriku wala uharrika lisanahu fin nari kuma bazan kona harcen da yayi wannan ba a cikin wutata wa ajiruhu kuma zan tsayar da shi min azabil qabri daga azabar qabri da azabar wuta wal faza'il akbar da babban tsoro na ranar tashin kiyama wayal qani kuma zai sadu da ni qabla al anbiya'i wal awliya'i ajma'ina gabanin annabawa da sauran bayin Allah gaba ɗaya zai sadu ni to kaga ashe kenan karata ta din yana da muhimmanci a haɗar da ita da da bismillah ɗin da fatiha Allahu akbar tana farawa da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah alhamdulillah jumla ce kabariya alhamdulillahi dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah wai jumla ce da ake ba da labarin da biha amma ana nufi da wannan magana as-sana'u 'alallahi yabo wa Allah bi marmuniha da abin da ya tattara min annahu ta'ala cikin cewa Allah madaukakin sarki shine malikun shine ya mallaki li jami'il hamdi shine ya mallaki dukkan godiya min al-khalqi daga halittarsa aw mustahiqun ko ko Allah shine ya cancanci godiya li an ya hamaduhu bisa su gode masa dukkan halittarsa wallahu bi Allah din shine alamu shine alama al-ma'bud bi haqqin bisa abinda za a bauta masa da gaskiya saboda haka abinda yasa Allah ya koya mana alhamdulillah shine yayi halitta da yayi halittar sai musu dukkan ni'imomi ya ba su rai ya ba su abinci da sha ya ba su lafiya, ya ba su idan dina, ya ba su magana irin ta ɗan adam, ya ba su kallo, ya ba su kuma tsayuwa madaidaiciya duk a halittar Allah ba wanda yake tsaye daidai in zai ci abu ya ci da hannunsa in ya ga abin da zai ke tsoro ya gudu, ya yi magana irin yadda ake je sai ɗan adam. To sai Allah ya ce, ku gode min. Ɗan adam sai ga wani irin godiya zai shi bai san yadda zai gode wa Allah ba to shine sai Allah saukar da Fatiha yace in zaka gode min din ka ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata lillahi ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai al'alam talikai shine duk abin da ba Allah ba shine alam ay malika malika jami'al khalqi mamallakin dukkan halitta shine mai mulkin dukkan halitta minal insi daga mutane wal jini da aljanu wal mala'ika da mala'iku wad dawabi da dabbobi wa gairihim da wasunsu Allah shi ne mai mulkinsu, wa kullum min ha yutlaku alaihim alam, duk abin da aka ambata da abin da ba a ambata ba ana ce masa talikai, sai dai a ce talikin mutum ɓangaren mutane da kuma talikai na ɓangaren aljanu ila gai da zalika. to ka ce ka gode wa Allah ubangijin talikai ba za ka iya godiya ba amma Allah ya koya maka wannan godiya Ar-Rahmanur Rahim shi wannan Allah ubangijin da ya kamata gode masa sai ya bada sifarsa yace shine Ar-Rahmani mai yawan rahama wanda rahamarsa ta gama kowa da kowa da mai binsa da wanda baya binsa da dabbobi da tsuwatsuwai da shaggogun daji duka ubangiji tabaraka wata'ala yana masa rahama yana bashi ci yana bashi sha shine ar-rahman ina daga rahamar Allah idan ƙwaro yana cikin dutse ko ƙwaro yana cikin ƙasa kana tono idan kana ka tona ka tona ka tona sai ka je ka same shi lafiyar sa kalau ba abin da ya same shi ina ke samun iska ina ke samun abinci ina ke samun gun da zai zaga duka Allah ya riga ya lamunce masa ar-rahman ne Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya jarba annabi Musa da wannan aiki wanda ya je karɓan saƙo ya bar iyalansa da matarsa da dabbobin da aka wara musu su zo su ci gaba da rayuwa ya hango wuta ga duhu ga sanyi ga sun yi ɓatan kai da ya hango wutar kuma aka ce ya je shi ya ce zai je ya gano idan akwai mutum ya tambaya duk inda aka ga wuta za a iya samun hanya ko bayani yana tafiya yana tafiya da ya je kusan wutar sai ga wutar a jikin kwari a jikin wata itaciya tana ci fal fal fal fal fal reshe bai kuna ba ganye bai kuna ba ashe kenan ba ba annaru bane ba wuta da aka sani bane watakil annuru ne haske ne daga Allah shikenan daga nan ba zancan kuma sai aka ce kai innani ana lahu ko ko innani ana rabbuka ni ne ubangijinka ba wutar da kake gani sufa ne ai ba za a samu nefa ba sai an yi wayarin ko kuma in an yi wayarin a garin in ba ta transforma ba za a samu wutar ba to wannan wannan bishiyar da kaga da wutar alama ce ba wutar ba ce inna ni ana Allah ni ne ubangiji saboda haka ka kwaba takalmin ka zamu munaja da kai daga lokacin aka bashi sako shikenan babu rancen ya dawo baya sai dai ya gaba ya tafi Misra yana cikin tafiya sai tunanin ya zo mar a zuciya a to yanzu dabbobinan da matanan da ciki da na barta sun yi batan kai da wannan sanyi da ake ciki ban dawo ban san halin da suke ciki ba koya suke ciki shikenan sai ubangiji sai yana takin tafiya sai ga wani dutse a gaban sa babba sai aka ce doki dutsen sai doki dutsen da ya doki dutsen sai aka wata tsutsa ta fito da ya duba tsutsa sai ga tana cin wani kwaro wanda ta fi shi girma aka ce ubangijin da bai mance wannan tsutsar ba har ya ba ta abinci a cikin dutsen da sai da ka dauka tukun ya fashe ba zai manta da iyalan naka ba ar-rahman kenan rahmaniyar Allah yana daga cikin rahmaniyar Allah komi da komai Allah yana bashi abin da zai in ba dan rahamar Allah ba ai ai Allah da ba zai ciyar da wanda baya masa bauta ba da ba zai ciyar da shi abincin sa ba ko abin sha amma sai ga mutum baya bautawa Allah yana ba shi abinci yana ba shi abin sha har ma watakila sai yau mai bauta wa Allah ɗin samun abin da yake so saboda rahmaniya ne wai a duniya ne iya rahmaniya tana amfani ne a duniya shi ku arrahimi mai jin ƙai to wannan kuma sai an koma ga Allah ɗin wato a lahira tafi zir rahamati wato ma'abucin tausayi da rahama amma ita rahimiyar Allah sai an tafi lahira in an je lahira kan baya ba da rahamarsa sai a masa sai a masu masa biyayya sai a masu bin addininsa in kana bin addininsa ka masa aikin da yace kai sai ya maka amfani da rahimiyarsa a duniya ko kowa da kowa duka ɗaya ne ar-rahmanir rahim bunyan lil mubalaga min rahim war rahmatu fil asal riqatun fil qalbi taktari tafarrul wal ihsan wa hadha bi hadha al ma'ana mustahil fi haqqi ta'ala saboda haka Allah yana ba da rahamarsa ko kana son sa ko baka son sa ko kana bauta masa ko baka bauta masa kowa da kowa zai iya bashi na'am maliki yawmiddin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki akwai kirawoyi guda biyu ana iya cewa maliki kamar yadda hafsu yake karantawa amma maliki shine qur'ananmu na nan wanda war- yadda warshe yake karantawa maliki ubangiji shine mamallakin al'amura duka ranar kiyama huwa mausuhun bizalika shine ake siffanta shi da maliki mamallakin yaumiddini ranar tashin kiyama da'iman tutur Allah shine mai mulki ranar da za a yi tashin kiyama a duniya yakan bada aran wannan sunan nasa almaliku Allah kan bada aro a duniya aka ji an ce wane sarki ne wane shugaba ne Allah ya ara amma in an je lahira kowane irin wanda yake za a ce masa mai mulki ne za a kwaɓe shi daga sanda aka je kiyama Allah zai helayeye ku sa a yi kuwa a ce wane ne mai mulki wannan rana limanil mulku yawa wane ne mai mulki a wannan ranar kowa zai shiru in kai shugaban kasa ne ba mulkin gwamna babu mulkin dan majalisa babu mulkin sarkin yanka babu mulkin hakimi babu mulkin dagace ba mulkin mai anguwa ba mulki jawara ba mulki kowa da kowa a ranar kyama babu mulki kowa ya dawo talaka mai mulkin sai dai wanda ya aiki mai kyau ya zama ɗan aljanna shi kuma ya fi shugaban ƙasa mulki wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan ka duba ka sake duba yan aljanna zaka ga ni'ima da mulki babba mulkin da ya fi na duniya to ubangiji tabaraka wa ta'ala shine maliki yawmiddin mamallakin ranar kiyama in kowane mai mulki ya shiru Allah sai ya sai ya yi kirari a kansa sai ya ce lillahi alwahid alqahhir yau mulki na gaske kan ya tabbata ga alwahid makadaici alqahhir mai tilastawa ya tilasta kowa ya mutu ya tashi kuma an kwaba mulkin maliki yawmiddin Allah shine mai mulki ranar sakamako wani irin ranar sakamako bisawabi lilmu'minina zai bada sakamako mai kyau ga mu'minai wal iqabi lil kafirin zai bada sakamako na korugo kafirai iyyaka na'budu to ga addu'a da kake ya ubangiji iyyaka na'budu a gare ka ne kai kadai muke wannan bauta wa iyyaka nasta'inu a gare ka ne kai kadai muke neman taimako na kussuka bil ibadati muna keɓantanka wajen ibada min tauhidin wa gairihi daga kaɗaita Allah ɗin da waninsa, wani ɗalibul ma'unata kuma muna neman taimako alal ibadati bisa ibadar wa gairiha da waninta. Iyaka na abu da gare ka ne muke bauta wa iyaka na sta'inu agunka ne kawai muke neman taimako. Wanda wannan ayar ta yi zuhuri a cikin zuciyarsu, to har abada ba sa neman taimako a gun wani kowa. Akwai hadisin da yake ƙarfafa ta yana cewa, Iza sa'alta fas'alillaha idan za ka yi tambaya ka tambayi Allah wa izasta anta idan za ka nemi taimako fasta in billahi ka nemi taimako a wurin Allah to shi iyaka na abu da ke nawa iyaka na sa'i wa alam ka sani annal ummata da duk mutanen duniya lawista ma'uda za su taru gaba daya ala an yarurruka akan suna so su cutar da kai lan yarurruka bi shay'in illa kad katabahu Allahu alayka ba za su cutar da kai ba komai sai abin da Allah ya rubuta gare ka haka da mutane za su taru ala an yanfa uka akan suna so su amfanar da kai su baka wani abu lan yanfa ko illa bi shay'in kad katabahu Allahu laka ba za su amfanar da kai da ko umar ba sai abin da Allah ya rubuta daman naka ne to in wannan aya in ta yi zuhuri a ɗabi'arka ta yi zuhuri a maganarka ta bayyana a cikin mu'amalolinka to ba za ka nemi taimako a gurin kowa ba in aka ce wani ka shiga hali fa kana da garamin ƙarfi ɗanka zai yi aure ka je gun alhaji wane ka nemi taimako sai ce wallahi ba zan je in nemi taimako a wani guri ba ai ilmuhu bi hali ya kafi ni an su'al ai sanin Allah cewa ga halin da nake ciki ai ya- ya wadatar da ba sai na je na nema ba saboda haka ko da bulalas ne irin laraba da wannan aya ta tajalli a zuciyarsu ko suna tafiya akan raƙon bulalas ta faɗi ba za su yi miƙo musu ba sai dai su sauka su je su ɗauko wannan bulalas saboda in suka je suka tambayi wani ya ba su wani abin sun nemi taimako kenan a wurin wani Allah amma neman in ya kama ba haramun ba ne kana bukata ka kasa abin ka je ka nemi dan uwanka musulmi ka gaya masa ya taimake ka ba haramun ba ne amma dai baka taka wani matsayin ba ne kawai in ka taka wani din kafin ka je ka neman in ka ce ba za ka je ba sai Allah ya biya maka bukata iyyaka na'budu gare ka muke bauta wa iyaka nasta'inu kuma a wurinka ne muke neman taimako.
اهدنا الصراط المستقيم نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan shine gun da zai fara addu'a kai tayin magana ka yabi Allah ka roki Allah to wace hanya ne sai kace ihdinas siratal mustaqima Allah ina tambayanka duk wannan godo da ne da kama kafa da ne da kirari da ne ta maka ihdinas siratal mustaqima muna tambayanka ka shiryar da mu as-sirata hanya al-mustaqima madaidaiciya arshidna ilaihi Allah muna roƙonka ka shiryar da mu zuwa hanya madaidaiciya kamar mai tambaya ne sai ce wace hanya ce madaidaiciyan kai bayani mana sai ka ce siratal ladzina an'amta alaihim hanya nan wannan hanya madaidaiciya ta farkin nan ta wa'innan da kai ni'ima a gare su minal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina daga mu'minai da annabawa da siddiqai da shuhada'i da salihai to muna so ka shirye da mu irin wannan madaidaiciyar hanyar sai aka ce to akwai wata hanya ce ba madaidaiciya ba sai ka ce eh gairil maghdubi alaihim banda tafarkin wanda kai azaba gare su kai fushi gare su sune yahudawa waladdallin banda kuma hanyar nan tabatattu sune nasaru wa humun nasara Allahu akbar to da ya gama fannin Fatiha sai ce wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin irin Allah ya tabbata a shugaban mu annabi Muhammadu wa ala alihi da alolinsa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama taslima da aminci amincewa kasiran da'iman abadan wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim iya maganar shi wancan malam Shehul Muhalli daga kasara wannan ya kare kenan kuma za a shiga karatun Shehu Suyudi Shehu Ahmad Ma'abar Abdulrahman Suyudi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin banda wanda kai fushi da su sune yahudu banda kuma waladdallin banda wanda suke batato menene yasa suka zama suka zama wato Allah ya fushi da su abin da yasa Allah ya fushi ana nufin Allah zai musu azaba ne saboda su yahudu sun karkace daga barin hanya ta farki madaidaici to sai aka sa su yahudu su ne Allah ya musu ya musu alƙawarin zai musu azaba shine fushin akwai inda yake cewa malla anahullahu wa gariba alaihi waj'ala minhum alqiradata wal qanazir abadan daguta sune sune yahudawa wal dalin kuma wanda suka bata sune wa arallu kaseeran waradu an sawa'i sabil sune nasara to duka an yi addu'a mai sallah kullum yana addu'a Allah ya shirya da shi madaidaiciyar hanya banda ta Yahudu banda kuma ta Nasaru da sauransu. Fa'idatun, idan an gama fatiha an ce wala dalli, to yawanci mai muke cewa sai mu ce amin. To, amin ɗin nan fatiha ce ko ba fatiha ba ne, a nan ma malamai sun yi maganganu da yawa. Labzu amin labazin amin din laysa min al-fatiha ba lalle a ce yana daga cikin bakaken fatihan ba bal wala min al-qur'ani qat'an wasu malama suka ce ba ma yana cikin bakaken al-qur'ani ba amma bal yusannu al-ityan biha liqari al-fatiha ya zama sunna ce ta annabi duk sanda kace wala dhalin ka kawo wannan amin din a ƙarshen fatiha sunna ce ta annabi to waye ya kawo mana alqur'ani annabi ko to tunda shi haka yake me ya kamata me ya kamata mu ma mu idan a sallah ne akwai maganganun malama da yawa idan a sallah karatu a sallah ne ake in kace wala dallin in kai limami ne sai kai shiru na baya ma mu sai ce amin wannan kenan amma akwai mazhabobin da in kace wala dallin kai ma limama sai ka ce amin tunda addu'a kake kuma sauran ma ma su ce amin amma ala kulli halin in karatun boye karatun kake a sallar kamar irin su azhar to kullum lima in yace wala dhalin tunda ba wanda zai ji masa wala dalin tsam to in ka ce wala dalin kai ma dole limamin ka ce amin tunda ba a ji karatun balle a ce amin amma in asar dai kake karatun irin magarba irin isha to in ka ce wala dalin akwai zabi guda biyu ko ka ce amin sauran ma musu ce amin ko ka ce wala dalin kai shiru ma su ce amin kama da yake mazabar malikiya muke bi mu idan ka ce wala dalin kai shiru ma musu ce amin shine yafi yawa amma sauran mazabu dole in duk wanda suka je Saudiya za su je da yake yawanci hambaliya suke bi kana ce wala dalin sai ka ji jama'a ce amin sai ka duk sauran sun ce amin yawa al-ityan bi hali qari al-fatiha mafsulatun minha bi saktatin kuma ana so ka sadar da ka sadar da ita bi saktatin liyatamayyaza ma huwa qur'anun kan ana so kai saktu akwai abin da masu masu tajawidi suke cewa saktu ana so in ka ce wala dhalin din ka dan yi shiru kuma sai sauran ma musu ce amin gairul maghdubi alaihim wala dhalin sai kai shiru sai kuma a ce amin in ma kai kadai kake karatun a boye ne gairul maghdubi alaihim wala dhalin sai ka dan yi shiru kuma sai a ce amin ka samu saktu kenan liyatamayyaza ma huwa qur'anun dan ka ware amma laisa bi Qur'an bisa abin da ba Qur'ani ba wali kulli da'in haka kuma din mai addu'a ya kamata in yace wala dhalin ya ce amin wa hiya ismu fi'lin ala sahihi suna ne na aiki bi ma'ana istajib wala dhalin Allah ka amsa mana addu'an mu mabaniyin ala fatahi wa yajuzu fihi maddul hamza ya kamata ka ja al hamza wala dhalin amin maddul hamza wa qasariha za ta iya takaita wala dalin amin ba sai ka dawo nan alhamdulillah ba gana ta farko kenan wakila wasu malama suka ce amin din hiya ismun min asma'illahi ta'ala ka ce amin in an gama fatiha suna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki domin wa taqdir abinda ake gwalgwadawa kamar in ka ce wala dalin ka ce amin ɗin, wai amin ɗin ana gwalgwada shi kamar, ya aminu istajib du'a'ana, ya Allah amincece muna fatan ka karɓi addu'armu. Warada bi waje haini, al'awwal wasu akwai fuska guda biyu, na farko an naunauka da kazalika in ko ya kasance haka ne, laka ana yin bagi an yi bani alabbammi, ya kamata kenan ka gina shi arfa, kamar ka ce, amin, nu'ar sai kamata rufa a kenan. li'annahu munada mufrad mu'arrafa domin munada ne abinda ka kira ne kamar ka ce ya aminu istajib da'ana asani anna asma Allah ta'ala su sunayen Allah tawqifiyatun duk inda sunan Allah ke haka yake a tsiba a canja shi huwa min khususiyati hadhihi al-umma yana daga cikin abin da aka keɓanci wannan al'umma lam yuda li ahadin qablahum kafin al'ummar annabi Muhammadu ba a ba su Fatiha balle a ba su amin irin yadda ake yanzu illa ma kana min Musa wa Haruna sai dai annabi Musa da annabi Haruna su ma an ba su damar suna addu'a su ce amin lokacin da annabi Musa yake addu'a annabi Haruna ce amin annabi Musa yana addu'a yana ce amin amma banda su ba wanda aka ba shi wannan alkhairi sai al'ummar annabi Muhammadu annabi yana faɗa a cikin hadisi inna la da ummati salatan lam tu'ba ahadan qablahum Allah ba wannan al'umma abu uku wanda ba wasu al'ummar da aka ba su assalam an ba mu sallama wa huwa tahiyyatu ahlul janna gaisuwa ce ta mutanen aljanna ba wa'inda in za su yi sallama suke cewa assalamu alaikum sai al'ummar annabi Muhammad in ka ce assalamu alaikum ka ce aminci tun daga zuci har baki har sauran jikinka kana yin kana sa aminci kuma in ka ce assalamu alaikum ka dauki suna daya daga cikin sunayen Allah kuma in ka ce assalamu alaikum kai gaisuwa irin ta yan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuna so ku samu alkhairi mai yawa ku sami yadda a wurin Allah mai yawa to ku yawaita ku yawaita daidaita sallama tsakaninku har sahabbai irin su Abdullahi ibn Umar yakan shiga yakan shirya yi alwala ya tafi kasuwa saboda yawan sallama in kace assalamu alaikum za a rubuta maka lada aka in mutun ya karba ya wace wa alaikum assalam to in yaje kasuwa saboda a samu mutane da yawa a ta musallama shikenan sai shiga ya ta sallama ya ta sallama saboda ya samu lada mai yawa bayan sallama Allah ya bawa al'ummar annabi Muhammadu safu a wajen sallah wa sufuhul malaika suna yin safu irin na mala'iku a gun sallah kuma mala'iku suna mayar da musu addu'a sai kuma na uku Allah ya ba su amin ba wanda aka ba su amin sai dai al'ummar annabi Muhammadu sai dai annabi Musa da annabi Harun wa ma'anahu anna Musa da ala fir'auna wa amana Haruna fa qala Allah ta'ala inda ma zikiru inda ma zikira du'a Musa qad ujibat da'awatukuma shikenan da annabi Musa ya addu'a annabi Haruna ya ce amin shikenan sai Allah ce qad ujibat da'a qala qad ujibat da'awatukuma fastaqima ولم يذكر مقالة هارون فسماه دائيا وقال علي رضي الله عنه سيدي علي يشي آمين شيني خاتم رب العالمين شيني خاتم الله مأوككين ساركي شكا أبن ديك نبوتا كتب بها دعاء عباده Allah ya cika da amin wato addu'o'in bayansa, wafil kabar, a wani hadisi, a wani labari, anna amin in ka ce kai addu'a ka karanta fatiha ka ce amin ka ɗabi illazi ya ɗabo biyi alal kitabi kamar wasiƙa ce ka rubuta da ka rubuta wasiƙa sai ka ɗauko stamp irin naka ko na gwamnati sai ka buga in ka buga kana nufin kenan wannan abu ya ce kuma ba wanda zai buɗe sai wanda za a kai masa wafi da hadisin akar a wani hadisi amin darajatun fil janna in ka karanta fatiha ka ce amin ka samu ta daraja aljanna qala abubakar sai da abubakar yace innahu harfun yuktabu bi hali qali darajatun fil janna amin wasu bakaki ne wanda in ka fada za a rubuta maka matsayi da darajojin aljanna wahab bin wahab bin munabbihi wahab dan munabbi wani shahararren malami ne a duniya yana cewa amin arba'atu ahrufin in ka ce amin bakaki ne guda hudu ya kalukullahu Allah zai halitta min kulli harfin daga kowane baki na amin malakan mala'ika ya kula yana cewa Allahumma ghafir li kulli man qala amin Allah kai gafara bisa wanda ya karanta Fatiha ya ce amin a takaice dai cewa amin bayan Fatiha ana so wallahu a'lamu bis sawab wallahu a'lamu bis sawab Allah shine mafi sanin dade yace wannan wannan hazihi hazihi al-ibara min war'i talamizatil muhalli yana daga cikin abin da almajiran muhalli ne suka yi saboda abin da suka sani ana ƙarshe rafi tafsirin nisfil awwal ya shiga wato zai fara fasara nisfi na farko fa kammal al-fatiha shikenan da ya cika fatiha warta hala kuma sai ya koma ya zuwa ridwanillahi ta'ala ya rubuta da su shikenan da ya rasu kuma shikenan sai almajirin ya fara to shine zamu fara da Hamdur Rahman Sufi tana fara da bismillahir rahmanir rahim suratul baqara bismillah zai mu taba ko aya daya سورة البقرة مدنية وهي مئتان وخمس وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة البقرة مدنية وهي مئة مئتان وخمس وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله أكبر wannan shine zamu shiga tafsirin shi suyudi daga nan ya fara yace surar baqara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin Madina a saukar da ita tana da ayoyi biyu. da tamanin da shida ko ɗari biyu da tamanin da bakwai ko ɗari biyu da tamanin da biyar kamar yadda yake rubuce a ƙura'aninmu na hannun warshu da tamanin da biyar ne. Tana farawa da bismillahir rahmanir rahim Alif lamim Allahu alamu bi muradihi bi zalika. Da alif da lanjaye da mi'ara Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine ya san abin da ya koyi a wa'inan bakake to shin menene ake nufi da sura in aka ce sura ana nufin wani abu yanki daga cikin alqur'ani wasuratu ma'kuzatun min suwar min suril balad wai kamar wani guri mai tudu a gari ana ce masa sur saboda in yana da tudu a gari in ka samu gini mai tudu za a ce masa sur kamar ka ce beni to haka shi ma sura wai wani abu ne mai tudu mai ɗaukaka kuma wani yanki ne daga cikin yankin abubuwan da Allah ya saukar. Allahu Akbar. Sura, dole sura ba ta zama sura sai ta kai aya uku. Idan aya ɗaya ne ko aya biyu ba a ce musu sura, shi yasa za ka ga sura mafi ƙanƙanta alƙur'ani su ne irin surori masu aya uku. kuma ita sura ita ku aya aya ba a samun aya a kalma ɗaya ayar da za a same ta a kalma ɗaya aya guda ɗaya ce amma dukkan aya yawanci za ka ga sun kai kalma biyu amma aya mai kalma ɗaya sai dai mu da hammatan ita ce kawai kalma ɗaya aya guda amma a wasu ruwayar wasu ƙur'anan ba warshi ba ana iya kalma ɗaya a sa mata aya irin su wal fajar aya suke sawa wal duha aya suke sawa wal asar aya suke sawa su alidami su ɗahe su yasin da makamancinsu. To, fa'idar wannan Sura da abubuwan da ta tara da muhimmancinta yana da yawa, akwai shahararren malami na duniya wanda ake ce masa Ibn al'Arabi, ko mun ƙarancin ɗalibtar mutum ya san jajin sunan za ka ga a ƙurɓe ana ce, Zakara za Muhammadu bin al'Arabi, khizanatul ilimi wa ƙudubul magaribi. to wani shahararren malami ne na duniya ibn al-arabi yace surar baqara fiha alfu amrin a cikin surar baqara akwai umurni umurni daban-daban akwai guda dubu wa alfu nahayin akwai abubuwan da Allah ya hana daban-daban akwai guda dubu wa alfu hukumin akwai hukunce hukunce guda dubu wa alfu kabar akwai kuma labarai daban-daban guda dubu akzuha barakatun wa tarkuha hasratun riko da surar baqara albarka ne kace ba ruwanka da baqara kuma asara ne wala tastati'u hal batala asu sihiri ba sa iya cimma abin da suke so su yi kokari na sihiri in dai kana rike da surar bakara ko ka haddace bakara ko kana karanta bakara ko ka yi sa da qur'ani a gidanka amma akwai surar bakara a rubuce to zancen sihiri ko wani tsafi ba zai amfani ba saboda a cikin ta akwai manya manyan ayoyin nan irin su ayatul kursi irin su amanar rasulu to sihiri ba zai iya tasiri ba kuma iza qur'at fi baitin idan ka karanta surar baqara a gida ko a daki lam tudkilu maradatu shayatin irin shaytanin nan da suke tsoratar da mutane suke bata a suke bata zaman lafiya ko suke taba wasu abubuwa a jikin dan adam ba za su shiga ba imamu muslim ya rawaito hadisi daga abu huraira yace manzon Allah mai tsira da aminci yace la taj'alu buyutakum maqabira kar ku yadda ku sanya gidajen ku su zama kaburbura dan kabari ka san mai wanda yake cikin sa baya amfanin komai to kar ka yadda ka sanya gidanka ya zama kabari inna shaytana domin kaga shaydan matukar gidanka baka sanya shi ya zama kabari ba kana karatu a cikin musamman kana karanta sura bakara kaga shaydan ya firru min albayt alladhi tuqra fi suratul bakara duk inda ake karanta sura bakara idan shaydan ya zo gudu yake wa anhu daga hadisin hadisin sama yace li kulli shay'in kowane irin abu yana da sanamun yana da tozo gun tudu wa sanamul qur'an suratul baqara tozo da gun tudu din alqur'ani shine surar baqara wa fi riwayatin a wata riwaya na ce sayyidatu ayatul qur'an shugaban ayoyin qur'ani sama da 6000 nan shugaban su ita ce ayatul kursi a cikin baqara take to Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana sharrin duniya da lahira duka abubuwan da za su damar da mu Allah mana maganinsu dukan alkhairi da muke nema a wurin Allah Allah ka tabbatar mana duk wanda suke neman wasu bukatunsu na alkhairi da mu namu Allah albarkacin wannan alqur'ani da wannan sura mai falala da muka shiga Allah ka dauke mana daddamuwar mu ka ba mu dukan alkhairi wannan kunci da ake ciki na rayuwa Allah kamar maganin sa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ka kiyaye mana sharrin duniya da lahira Allah ka ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malumanmu da maluman malumanmu Allah saka wa shehunanmu da alkhairi Allah ka ba mu da mana mai albarka albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan falala da ake samu idan ana ramadana tun daga farkon ramadana har zuwa ƙarshen ramadana kullun kowanne lokaci ana yantar da mutane dubbai idan kuma kwanaki wannan da muka doso zamu shiga in suka shiga kuma abin sai a ci gaba da ninkawa saboda haka in kwanaki goma sun shiga dama dai ana kokarin a ci gaba da ibada a raya dararen a aikata alkhairi a yawanta zikirori a yawanta sallah da duk abin da za a iya saboda a yi ƙoƙari ba sai ka ga wani abu ba in dai kai ƙoƙari kai ba ibada a ciki ka samu abin da ake nema mi salata annabi goma goma sallu wa sallu wa sallu sallu wa sallu ala sayyidina ayatul kursi laqad ja'akum la sinatun wala nawmun lahu ma tasma'un uzu ma wala laqad ja'akum rasulun عليه توكلت وده بسم الله مرة أكو أكو الله الصمد لم يلد ولم يولد الله الصمد الله الصمد لم yalid wa lam yulad falaki da nas fatiha da salatul fatiha ربنا سبحانك اللهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين